أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
ci gaba da karatunmu na littafin kashfi shubuhat wallafa ta babban malami shekul allamatu shekul islam muhammadu bin abdulwahab rahmatullahi ta'ala alai muna cikin bayanai da malam yake mana akan warware shubuhohi na mulhidai da kuma waɗanda suke mubtadi'a abdallin almudillin akan cewa mutumin da ya faɗi la ilaha illallah wa salla wa sama wa hajja wa atamar bayan da za a yi a kira shi kafiri wannan shubuha ce to malam yana ci gaba da yi mana bayani akan yanda ake warware wannan shubuha kan cewa ba duk wanda ya faɗi la ilaha illallah zai ci gaba da zama a matsayin musulmi ba ma damar ya zo da wasu abubuwa da ke warware ta mun juma cikin naharul khairi cikin lamba da malam yasa akwai wata fa'ida ɗaya da ta mana saura amma yanzu za mu tashi a matashiyarmu sai mu wato ainihin haɗa da ita fa'ida ɗin كذاك كرنتو عند يتشي ويقال أيضا إذا كان الأول
بسم الله الرحمن الرحيم أحسن الله إليكم قال المصنف رحمه الله ويقال أيضا إذا كان الأولون لم يكفروا إلا أنهم جمعوا بين الشرك وتكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم والقرآن وإنكار البعث وغير ذلك فما معنى الباب الذي ذكر العلماء في كل مذهب باب حكم المرتد وهو المسلم الذي يكفر بعد إسلامه ثم ذكروا أنواعا كثيرة كل نوع منها يكفر ويحل دم الرجل وماله حتى أنهم ذكروا أشياء يسيرة عند من فعلها مثل كلمة يذكرها بلسانه دون قلبه أو كلمة يذكرها على وجه المزاح واللعب نعم kafin mu shiga cikin karatu can sama da ya yi magana kan cewa a bayan yana zance kan daular ubaidiyya ko su ce ajma'al ulama'u ala kufrihim wa qitalihim wa anna biladahum biladu harbin to faɗin shi cewa garuruwan da buwai hawa suka mulka daular fatimiyya kuma ce mulkin fatimiyya ismailiyya garuruwan da suka mulka garuruwa ne wanda suka shiga ƙarƙashin biladu harb ƙasashen da ake yaƙasu to bayan a baya ya ƙasama mana yadda malamai suka yi saɓani akan wani gari ne za a kira shi daru harbin kuma shin daru silmi zai iya waye gari ya zama daru harbin ko kuwa mun ji sabanin malamai akan haka to sai kawo wata fa'ida a cikin lamba sai ce mas'alatu tafriqi bayna duri lam yarid fiha nassun sarihun min kitabin aw sunnatin aw ijma' mas'alar bambanta tsakanin ƙasashe a ce wannan daru islamin ne wannan daru harbin ne addur jam'u dar waddar huna ya'ni bilad an gane ko to a ce wannan gari ne na zaman lafiya wannan gari ne na yaƙi to sai ce mas'ala ce wadda ta kasance babu nassi sarihi da ya zo a ƙur'ani akan haka babu nassi sarihi a sunna da ya zo akan haka babu ijma'i da ya kullu a tsakanin malamai akan haka sai ce wa inna ma hiya min wada'il fuqaha'i fi 'asri at-tadwin fi 'asri at-tadwin kadai mas'ala ce da ta auku wadda malamai suka sanya ta fuqaha suka shigar da ita cikin masail na fiqhu a zamunna da aka yi rubutu a ciki zaman da aka fara rubuce-rubuce akan masail da ahkam to lokacin tabi'ai da tabi'u tabi'i na kenan wanda suka biyo bayan su duk da su a lokacin ba suna rubuta masail na fiqo ahkam din su kaza wajibi ne kaza a suna ginawa ne akan asas kamar muwaddata al-imam malik kamar a wato jami' na ma'mar ibn rashid da sauransu kaga wannan sun yi shi ne littafi ne na hadisi da ke kumshe da masail na fiqo to su ne suka fara wannan taqsimat din كما أن الحكم على الدور والتفريق بينها ليس وراءه كبير فائدة كما يندكما yin hukunci akan ƙasashe a ce wannan ƙasa ce ta silmu wannan ƙasa ce ta harbu da bambanta tsakanin ƙasashen babu wata babbar fa'ida da za ta biyo bayan haka bai saura ahu kabiru fa'idat qala shaukani الإمام الشوكاني رحمه الله واعلم أن التعرض لذكر دار الإسلام ودار الكفر قليل الفائدة جدا لما قدمنا لك في الكلام على دار الحرب وأن الكافر مباح الدم والمال على كل حال مما لم يؤمن من المسلمين كسني والتعرض kutsawa lizikri daril islami dangane da ambatan cewa wannan gari ne na musulunci wa daril kufri wannan gari ne na kafirci qalilul fa'idati jiddan ki fa'idar shi karama ce matuƙa lima qaddamna laka saboda abin da muka gabatar maka fil kalami ala daril harbi akan magana dangane da darul harbi wato yayi wannan bayanai ne cikin wato a masail da ya tattauna kan abin da ya shafi azimmi wal muharab wa wa wa cikin sailul jarrar wa annal kafira mubahu dami kuma lallai shi kafiri jinin shi ya halatta wal mal kuma dukiyar shi ta halatta ala kulli halimin akan duk wanda yake baligi daga cikin wa'innan kafiran baligi namiji kuma kar ya kasance daga cikin ruhaban baya cikin a fada-fada ɗinsu da fastocinsu da suke zaune cikin cocinansu in kiristoci ne yana magana akan kafiri da yake daru harbin ba wai kowane kafiri mutulakan ba ina fata an gane da akwai kafiri da yake zimmi ne an yarjejeniya ta zaman lafiya da shi yana biyan jizya kaga wannan ba za a yaƙe shi ba amma in ya zamanto garin kafirai sun yi i'lanin yaƙi akan musulmai to duk wani arne baligi da ke cikin garin ya halatta jinin shi ya halatta tunda ana cikin halin yaƙi ne ina fata an gane to wannan abu ne sananne a cikin musulunci malam yu'man in dai ba an bashi amana ba in dai ba ijara ya samu ba minal musulmi ne daga cikin musulmi ko da kafirin da ake yaƙi da shi ne idan musulmai suka amintar da shi sai ya nemi ijara cewa a bashi kariya yana so zai shigo garin musulmai ko yayi wani kasuwanci ko yayi wani abu makamancin haka ko wata ziyara ko wani zumunci sai ce amma yana neman a bashi kariya sai wasu ko wani daga cikin musulmai ya ce na ba wani kariya yana cikin amanata to wannan haramun ne a kashe shi وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله وما النبي صلى الله عليه وسلم يجير على المسلمين أجناهم وندما بيد درجة كم مسلمين كسا كسا تزي إيا باوا كافري أمانة يا وكيل تسورا مسلمي قبل كده لك حرام ني أكشيش نفتا أنغانا وانا to in dai ba amana aka bashi ba daga cikin musulmai wani ya bashi amana wa anna malal muslimi wa damahu wannan kaga bangare na biyu kenan shi garin da yake muharab ne ma'ana garin da yake ana yaki da kafiran cikin shi shi kafirin mahdurul dami wal mal an halattar da jinin shi da dukiyar shi in dai baligi ne ba wanda yake yaro ba kuma ba wanda yake ya tsufa tukub ba ba mace ba ba fada fada ba to wannan ya halatta a kashe shi to shi kuma musulmin da ke garin da ake yaƙi da shi fa shine zai yi magana a kai sai ya ce wa anna malal muslimi wa damahu ma'sumani bi ismatil islami fi daril harbi wa ghairiha kuma lallai dukiyar musulmi da jinin shi ababen tsarewa ne saboda kariyar da yake da ita ta musulunci saboda kariyar da yake da ita ta musulunci manzo Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama yake cewa jinin musulmi da dukiyar shi da mutuncin shi ya haramta haramun ne a zubar da jinin shi haramun ne a ci dukiyar shi haramun ne a ci mutuncin shi in ba tare da wani haƙƙi na shari'a ba ya samu isma bi ismatul islam sawa'un wannan musulmin fi daril harbi wa ghairiha ko yana garin da ake yaki da garin ne ko ba a garin da yake yaki da garin ba yani kana fi daril harbi aw dar silmi shi dai aslan ma'sumud dami wal mali kare kenan a bambanta cewa wannan gari ne na harb gari ne na silm wata fa'ida saboda idan ya kasance musulmi ne a cikin garin da ake yaƙi da shi sawa'un gari ne na yaƙi ko ba na yaƙi ba shi dai amintacce ne kafirin da ake yaƙi da shi ko a garin silmu ko a garin harbu ne dai kafiri ne in dai ya yi ilanin yaƙi ko ya yi talbiyar yaƙin ta hanyar ƙin musulunta da ƙin ba da jizya to kaga yanzu ya zama to muharab sawa'un kana fi daril islam an fi daril al-kufr musulmin da ya imani da Allah ta'ala zahirin a'mal ɗin shi na musulunci ne to jinin shi tsararre ne dukiyar shi tsararriya ce ko da yana gidan musulunci ko yana gidan kafirci ma'ana musulmai dole su kiyaye mishi wannan kaga kenan bambanta wannan daru harbin ne wannan daru daru islamin ne ko daru silmin ne fa'idar shi in ma akwai ba da yawa bace ba an fahimci abin da mala yake nufi ko wannan zance ne na waye الشوكاني هل ينزل تتم قنا شاكل ناني وإن كانت الفائدة هي ما تقدم من كونهم يملكون علينا ما دخل دارهم قهرا فقد أوضحنا لك هناك أنهم لا يملكون علينا شيئا وإن كانت الفائدة ko da fa'idar ta kasance hiya ma taqaddama shine abin da muka gabatar dan yayi bayani mai yawa min kaunihim yamlikuna alaina na kasancewarsu wato ainihin suna mallaka akan mu ma da khala darahum qahra duk abin da ya shiga cikin garin nasu su kafiran abin da ya shiga cikin garin nasu wato ainihin ta hanyar karfi da yaji ba da izini ba to awdahna laka hunaka a can bayan mun maka bayani filla filla annahum la yamlikuna alaina shay'a cewa ba su mallakar komi a kanmu ma'ana su musulman da suka shiga garin kafirai ba da izini ba suka ji har wani abu ya faru da su to ba wani haƙƙi a kanmu mu da za a tambaye mu in har ba da izinin mu ba ba mu muka tura su ba ba wani abu makamancin haka ba ina fata an gane wa in kanat al fa'idatu wujubul hijra idan ko fa'idar ita ce wajibi ne musulmin da ke gidan yaƙi ya yi hijira an daril kufri daga ya baro gidan kafirci falaisa hadal wujubu muhtassan bi daril kufri to ai wannan wajibcin bai keɓanci garin da ya kasance ana kafirci ba bal huwa shari'atun qa'ima a wannan ai shari'a ce tsayayya eh wa sunnatun sabita sunna ce tabbatacciya inda isti'lanil munkari lokacin da ya zamanto ana bayyana munkari ko da a garin musulunci ne sai zama ana bayyana munkari a ciki kai musulmin da ke ciki dole kai hijira in ba za ka iya hanawa ba wa adam istita'ati wa adam istita'ati alqiyam bi wajib al-amr bil ma'ruf wa nahy al-munkar gashin in har ba za ka samu damar tsayuwa kai umarni da kyakkyawa da hani daga mummuna ba وعدم وجود من يأخذ على أيدي المنتهكين لمحارم الله idan ba a samu wanda za su tsaya su kama hannun masu keta alfarmar abin da Allah ya haramta su hana su ba to fa hukka ala al-abd al-mu'mini an yanjuwa bi nafsihi wa yafirra bi dinihi in tamakkana min zalika to wajibi ne hukka ya wajaba akan bawa mumini ya tseratar da kanshi ya tsere da addinin shi in har ya samu damar haka wato ko da ba garin da ake yaƙi da shi ba ne ko da ba garin kafirci ba ne sai zama munkari ya zama to ya yi wani kalan fushuwi ya yi wani kalan intishari ta inda ba za ka iya hanawa ba to dole ka bar garin ko kuma babu wanda zai hana din ba wanda zai umarni da kyakkyawa ko ya hani daga mummuna to a daidai wannan lokaci dole ka bar garin in unguwa ce dole ka bar ta in yanki ne dole ka bar shi domin ita hijira tana da faɗi akwai alhijiratu min daril kufri ila dari al-islam wa hiya al-asl amma akwai furu' dinta alhijiratu min daril ma'asi ila dari ta'a alhijiratu min daril bid'a ila dari sunnah alhijiratu min daril fitan ila daril amni was salama darul amni was salama nan ma ta yi wukila ba garin musulunci bane amma garin musulunci sai fitina ta yawa kamar misali lokacin yakin gaddafi a libya gari ne na musulunci libya ko ba haka ba sai haraji yayi yawa banna ta yi yawa zubar da jini yayi yawa wasu suka yi ta hijira wasu suka yi amerika wasu suka tafi faransa wasu suka shiga sudan wasu suka shiga chad wasu suka yi niger wasu suka yi nigeria wasu suka yi kaza inda za su samu aminci suke nema ba wai sun fifita garin can da suka je akan garin su ba dan a lokacin an samu matsala wasu kai ta fatawa ba tare da wa tahrirul yani alwaqi' ba mutum ya bar libya ya tafi faransa sai a ce ya fifita garin kafirci akan garin musulunci sai ka kalli me yaje yi kafirci yaje yi kafirci yaje yi fitina ce ta yawa nan sai ya tafi inda yake da aminci wa ma yudrika in ya tsaya ko fitinar ta danne shi ko ya shiga cikin ta ya halaka an gane wannan ko to tana da faɗi hijira tana da ma'anoni abubuwa da yawa suna iya shiga cikinta kuma ai an yi haka makka da cutarwa ta yawa ga musulmi ina annabi ya umarce su kafin madina habasha habasha garin musulunci ne lokacin garin kiristanci ne addinin mission ne amma annabi ya ce su je can saboda akwai sarki a gurin wanda baya bari ai zalunci kaga kenan adalci suke nema aminci suke nema sai aka ce su tafi habasha wadih to saboda haka dole a lokacin mutum ya hijira ya dan ya tseratar da kanshi ya gudu da addinin shi in ta makana min zalika in ya samu damar haka to kila an hana shi ma fitowa sai ce fa in lam yajid in bai samu damar fita din ba ya hijira ba ووجد أرضا خالية عن التظاهر لمعاصي الله ناي سلك ya samu garin da ya zamanto ya wofinta daga bayyana saban Allah dan ba inda za a ce ba a saban Allah amma an yi zan ba a bayyanawa ga garinsu ana bayyana fasadi da banna zama da masu banna yana da hadari sai ya samu ga wani gari ga wani gari can ba a bayyana fasadi da banna wa adamu tanakuri ala fa'ilihi خالية عن التظاهر لمعاصي الله وعن عدم التناكر على فاعله يسامو garin da yazan ya wofinta ya tsira daga bayyana saban Allah kuma ya tsira daga kin yin inkari ga masu yin shi ma'ana koda wasu sun bayyana za a yi musu inkari ala maratibil inkar shugaba ne zai hana ya tsawatar ko malamai ne za su yi wa'azi su hana to kaga akwai at-tanakur da haka wannan garin ya fi nasu sai ya koma can sai ce fa illam yajid idan ko bai samu damar hakan ba an hana shi yin hijira ko kuma bai samu istifa'a ta yin hijira ba eh fa illam yastati fa fa man lam yajid fa illam yajid fa laysa fil imkani ahsanu ahsanu mimma kana to ba shi da wato ainihin wani imkaniya damar da zai yi wani abu inda yake ahsan da ya fi kyawo a kan halin da yake ciki kawai sai ya zauna a nan wa alaihi an ya'mura bil ma'ruf wa wa yanha 'anil munkari bi yadihi bannar ta yi yawa ta'adin ya yi yawa to amma dole shi ya hana da hannu in yana da dama ko ya hana da harshen shi fa in lam yastati fa bi lisanihi fa in lam yastati fa bi qalbi amini bayanin wa'annan maratib din kama arshada ila zalika as-sadiqu fima as-sadiqu al-masduqu fima sahha anhu kamar yadda annabi sallama ne da gaskiya abin gasgatawa ya irshadi kan haka cikin hadisin da ya tabbata hadithu man eh hadithu man Abdullah ibn Mas'ud la hmm bara'a minkum munkaran falyughayyiru bi yadihi Abu Sa'id al-Khudri 'inda man عند من المخرج عند مسلم أليس طيب سيتي وإذا قدر على أن يغلق على نفسه بابه amma in ya samu daman ya kulla kanshi a gida kar ya fito kai ya shiga cikin wannan fitinar wa yadriba bainahu wa bainal usati hijaba kuma ya sanya shamakin shi tsakanin shi da masu saban Allah kana zalika min aqalli ma yajibu alaihi wa bi qalbihi kenan wannan shine mafi karancin abin da ya wajaba a kan shi sai ya tsira a cikin gidan shi kahfani rahimahullah ya ce kun hilsa baitika in sami'ta bi fitnatin wa tawaqqa kull munafiqin fattani kun hilsa baitika ka zama tabarmar gidanka ana ka yi zaune yadda tabarma ka ke zaune cikin gida ba tabarma ma da ake nadewa ba kamar muket ake cewa ko kafet na ɗaki wanda shi kaga kullum yana shimfiɗe to ka zama shimfiɗar gidanka in ka ji fitina kar ka je ko ina kar ka fita nabi sallama ya nuna cewa in mutum ya ji fitina wanda yake wato tsaye ya fi mai tafiya cikinta wanda yake zaune ya fi wanda yake tsaye da yake zaune a cikin gidan shi yafi wanda yake tsaye ko leke karkai wannan magana sai ce intaha a cikin daga littafin asailul jarrar juz'i na hudu shafi na ɗari biyar da arba'in da bakwai littafin yanzu suna buga shi cikin mujalladi ɗaya babba yana da matuƙar muhimmanci mu koma cikin karatunmu malaice wa yuqalu aidan cikin bada amsa ga waɗannan masu sanya shubuhohi إذا كان الأولون لم يكفروا إلا أنهم جمعوا بين الشرك وتكذيب الرسل الرسول والقرآن وإنكار البعث وغير ذلك idan ya kasance wa'incan kafiran ba su kafirta ba face sai da suka haɗa tsakanin yin shirka da Allah da karyata manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da karyata alqur'ani da karyata tashin alkiyama da makamancin haka dan su a mafhumin maganar su cewa sai in mutum ya karyata wa'innan duka sannan zai zama to kafiri an gane ko to idan haka ne fama ma'anar bab fama ma'anar babin lazi zakarar ulama'u fi kulli mazhabin babu hukumin murtad me hukuncin babin da malamai suke kullawa kowace mazhaba hanafiya malikiya shafi'iyya hanabila babu wacce bata kulla babi ba a cikin littattafan fiqhunta na hukuncin wanda ya ridda waye murtad wa huwa al-muslimu alladhi yakfuru ba'da islamihi kuma murtaddi shine wanda yake kafiri yayi ridda ya bar musuluncin shi kuma zakaru anwa'an kathiratan sai malaman suka ambaci nau'uka da yawa waɗanda suke jefa mutum cikin ridda kullu naw'in minha yakfuru ko yukaffaru wa yuhillu damar rajuli wa malam kowane nau'i daga cikin nau'ukan nan da suka ambata yana kafurtar da mai aikata shi kuma yana halattar da jinin mutum da dukiyar shi wanda ya kasance ya aikata wannan abu hatta annahum zakaru ashiya'a yasiratan inda man fa'alaha hatta sai da ta kai sun ambaci abubuwa waɗanda suke a gurin masu aikata sun ba komi bane an gane ko ba wai abubuwan yasira bane alal haqiqa amma gurin mai aikatawan ya ridda ganin shi ba komi yayi ba malamai suka ce yayi ridda مثل كلمة يذكرها بلسانه كما كلمة da mutum zai faɗa da harshen shi duna qalbihi ba fata kai zuciyar shi ba aw kalimatun yadhkuruha ala wajhi al-mizah wal-la'ib ko kuma kalmar da zai faɗa ta fuskar ba'a da wasa kamar munafikan da suka ce mara aina mithla qurra'ina mu taba ganin irin mahaddata irin waɗannan namu ba suka ce akbara butunin ko arghaba butunin ay wa ashhara lin nisa wa ajbana inda liqa wal iyad billah sanufan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu taba ganin mahaddata irin mutanen nan namu ba sai aukin cin abinci sai aukin sha'awar mata ga tsoro gurin in za a haɗu da makiya wani ya ruga ya je ya samu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga mishi suka ce abin da mun faɗa ne kawai cikin raha cikin wasa mutane sun fara jifan su da duwatsu za mu zo mu ji a gaba insha Allah annabi yana cewa abillahi wa ayati wa rasuli kuntum tastahzi'una sina inna ma kunna nakhudu wa nal'ab to kaga wannan ai a gurin su ba komai bane gurin su ba komai bane amma kuma Allah ta'ala ya ce la ta'taziru qadmi kafartum ba'da ba'da imanikum to haka Khalil cikin muftasar da ya kawo babin ridda a ciki ya ambaci wulakantar da alkur'ani mai girma a cikin abin da zai sa mutum ya ridda to daga ciki sai da ya ambaci ka dangwali yawo ka buɗe mushafin alkur'ani ya ce ridda ce dangwali yawo haka ka buɗe alkur'ani mai girma cikin muktasar ya ce ridda ne duk da masu sharhi da dama su da sufi da wane ne sun buɗe maganar cewa idan da niyyar wulaƙantarwa ne to ya yi ridda an kai niyyar kai ka kudurce qur'ani bai da daraja a gurin ka ko ka sa yawo ko kar ka sa yawo ai ka yi ridda ina fata an gane aka matsalan mai akhbari ne yace wanda yayi sallah ba tare da alwala ba yami fa huwa kafir ko sai suka zo masu ba da kariya sai suka ce abinda ake nufi idan ya halatta to in ya halatta ai sallah da ba alwala ko da bai taba yi ba alwalan ba in dai yace halal ne ai sallah ba alwala ya kafarta dan ya halatta abin da Allah ya ya haramta ina fata an gane wannan so dan haka wannan na kawo shi ne dan ka gane cewa malamai ba tun yau ba suna faɗin wasu abubuwa su sanya su a babur da wasu ma ana saɓani a kansu kamar wannan matsalar ta khalil su ce rudda ce kuma abin nan ba shi da alaka da ka ce ba ka yadda da la ilaha illallah ba ba shi da alaka da kin yin sallah ko wani ɗaya daga cikin rukunan musulunci tunda haka wanda suke ganin in ba la ilaha illallah da ka shigar da kai musulunci ka zo ka ce ka ƙaryata hunaka alihatun ghayrullah in ba haka ka ce ba to baka kafirta ba wannan bakin jahilci ne da son zuciya akwai abubuwa da yawa kamar wannan misalin na waɗannan munafukai wanda su fitar da mutum daga musulunci kuma gashi yana faɗin la ilaha illallah amma kafiri Allah ta tsare mu za mu zo mu ji ƙarin bayani daga baya insha Allah mu ga